الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a biyu ga watan safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1440 daidai wanda ya dace ma sha biyu ga watan goma shekara ta biyu da sha takwas lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu shahadat mun tsaya ƙarshen babi na 21 ashirin ba ɗaya baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a farko alkali idan aka kawo masa kara to zai nemi shi wanda ya kawo kara cewa ya zo da shaidu kafin a rantsar da shi wanda aka kawo kara kenan duk wanda ya kai kara farko alkali sai ya ce da shi shin kana da shaidu idan yana da shaidu sai ya zo da su idan sun tabbatar da shaida cewa haka ne to sai alkali ya zartar da hukunci ya ba shi gaskiya idan ku ya tabbatar da cewa baya da shaidu waɗanda za su zame masa shaida to a lokacin nan shi wanda aka kawo ƙara alkali sai ya fuskantar da rantsuwa zuwa gare shi ya yi rantsuwa da Allah domin ya wanke kansa dangane da abin da ake tuhumarsa shi ne malam ya zo mana da hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa ala yaminin wa huwa fiha fashir ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان zan Allah ya ce duk wanda ya yi rantsuwa halin yana makaryaci game da rantsuwar da ya domin ya ci dukiyar mutum musulmi zan Allah ya ce sakamakonsa zai haɗu da Allah a ranar kiyama ubangiji ta'ala na cike da fushi game da shi duk mutumin da ya rantsuwa da Allah ya tabbata cewa karya yake akan wannan rantsuwa da kuma ya yi ne kawai don ya ci dukiyar wato musulmi za Allah ya ce laƙi Allah wa huwa alaihi ghurban zai haɗu da ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama Allah na cike da fushi game da shi a nan mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato ya ƙayyade cewa musulmi ba don cewa in wanda yake ba musulmi ba ne cewa cin dukiyar shi na halatta a wannan don girman alhurmar wato dukiyar musulmi ko da ba ta musulmi ba ce to ba ce wadda take mai tsanani mutum ya yi rantsuwa da Allah akan karya don ya ci dukiyar wani ko da ba musulmi ba ne kuma a wannan gaba za mu tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta fushi yana fushi fushi wanda ya dace da girmansa wanda mun fahimci ma'anar fushi amma mun jahilci kaifiya da hakikanin yadda fushin ubangiji subhanahu wa ta'ala yake shi kadai ya san yadda fushinsa yake domin ya ce mana laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir kuma shi ya tabbatar ma kansa wannan sifa a cikin alkur'ani ayoyi sun wuce a lissafa na daga cikinsu fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu ababan azima da kuma fadarsa a cikin suratul ma'ida qul hal unabbi'ukum bil bisharrin min dhalika masubatan inda Allah من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل haka a cikin suratul araf ubangiji ta'ala na faɗa innal ladhina takhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya wa kadhalika najzi al-muftarin haka idan ka gangaro cikin suratul baha wa man yahlul alaihi ghadabi faqad hawa haka cikin suratul fath wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira haka a cikin sura ta farko daga cikin suratul wannan surorin alqur'ani suratul fatiha ubangiji ta'ala ke faɗa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم سنة يهوداوا wane ne ya musu fushi shine ubangijin da ya halicce su don haka sifa ta fushi sifa ce daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya tabbatar ma kansa haka manzon shi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar masa da waɗannan sifofi a cikin hadisai ingantattu na daga cikin su wannan hadisi shine yace laki Allah wa huwa alaihi ghadban zai haɗu da Allah a ranar kiyama ubangiji ta'ala na cike da fushi game da shi a lokacin nan al-ash'af ibn qais Allah ya kara masa yadda sai yake faɗa ga jama'a yake cewa fiye wallahi kana zalim ya ce wallahi wannan hadisi ya ce a sababi na wato ya gangaro daga bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a dalili na ne shi ne ya ce kana baini wa bainar rajulin minar yahudi ardun fa shahadani ya ce akwai wata gona tsakanina da wani bai yahudi ta wace na ara masa lokacin da na buƙaci gona ta sai musu ya ce kawai allan baran wato wannan gona ta shi ce ba ƙaddamtuhu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al'ashas Allah ya ƙara masa yadda ya ce sai na gabatar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana na kai ƙaransa ba ƙala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da na kai karan wannan bai hude manzon Allah sai yake tambaya ta yace da ni alaka bayyana yace ya kai ash'as shin kana da shaidu waɗanda za su tabbatar da cewa gonan nan gonar ka ce ara masa kai qala al-ash'as yace qultu la nace a'a ga manzon Allah ba ni da wasu shaidu qala sai yace fa qala lil yahudi manzon Allah sai ya fada ga yahudan ahlif manzon Allah yace masa rantsi da Allah in har gonan nan taka ce ba ara maka ba kai qala ash'as yace qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah idan ya halif wa yadhhabu bi mali ya rasulullah ba yahudi fa ba shi da tsoron Allah rantsuwar zai yi da Allah ya hallakar da dukiyata kamar yadda ka nemi cewa yi don ba tsoron Allah ba gari shi manzo Allah ya ce masa to ai babu wani abu in banda wannan rantsuwa zai yi ya wanke kansa game da tuhumar da kake masa kenan ya cancanci wannan gurin bala sai yake cewa fa anzalallahu ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya saukar da fadarsa innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ila akhir al-aya shine yace innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Ubangiji ta'ala ya ce lalle waɗanda suke fansar wato ɗan amfani kankanne na rayuwar duniya game da alkawalin da suka yi tsakaninsu da ubangijinsu da rantsarantsan da suke mutum ya yi rantsuwa da Allah ko ya tada wani alkawali saboda wani amfani kankanne na rayuwar duniya ubangiji ta'ala ya ce ula'ika la kalaka lahum fil akhirah waɗannan su ne waɗanda ba su da rabo a lahira bugu da ƙari sai ce wala yukallimuhumullahu a ranar kiyama ubangiji ta'ala ba zai musu zance zancen da zai faranta musu zuciya wala yanzuru ilaihim kuma ba zai kalle su ba kallo wanda yake na jin kai bugu da ƙari wala yuzakkihim kuma ba zai tsarkake su game da datti na zunubi wala kuma azabun alim tare da haka sun cancanci azaba ma'abuciyar rari wannan shine sakamakon duk wanda yake rantsuwa ta ƙarya don ya ci dukiyar musulmi to ubangiji ta'ala ya tanada masa nau'i nau'in waɗannan hukumomi guda biyar don haka dai a takaice mahallu sha'id game da zawwa da wannan hadisi a gargashin baban shi ne da manzon Allah ya ce ma al'ash'as alaka bayyana ya ce masa wai shin kana da shaidu ina wannan ya nuna cewa idan alkali aka kawo masa kara idan aka zo ga wanda ya kawo kara ga wanda aka kawo karansa alkali sai ya tambayi wanda ya kawo kara shin kana da shaidu idan yana da shaidu ya zo da su in ba shi da shaidu to sai a lokacin na alkali ya rantsar da shi wanda aka kawo kara domin ya wanke kansa za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه وقال قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني حدثنا سفيان وابن عيينة الهلالي المكي عن ابن شبرمة هو عبد الله بن شبرمة ابن الطفيل الضبي كلمني أبو الزناد هو المدني كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي فقلت قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إهداهما فتذكر إهداهما الأخرى قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي فما تحتاج أن تذكر إهداهما الأخرى ما كان يسنع بذكر هذه الأخرى قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أنه قال كتب ابن عباس رضي الله عنهما إليه إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن منصور وابن المؤتمر عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة أنه قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان ثم أنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم إلى عذاب, إلى عذاب أليم ثم إن الأشعث بن قيس رضي الله عنه خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن فحدثناه بما قال فقال صدق لفي أنزلت كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه فقلت له إنه إذا يهلف ولا يبالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa yin rantsuwa na kasancewa akan shi wanda aka kawo ƙara game da abin da ya shafi dukiyoyi wato da haddi a wannan gaba malam yana mai da martani ne wato akan wato al'ahnaf su ne wato malaman kufa wanda su sun keɓanci wato sun keɓanci yin rantsuwa akan wanda aka kawo ƙara game da abin da ya shafi dukiya amma ban da haƙƙi su sun keɓanci in dai dukiya ce wani ya kawo ƙaran cewa wani ya ci dukiyarsa aka nemi shi wanda ya kawo ƙara ya zo da shaidu ba ya da shaidu suka ce to a nan za a iya rantsar da shi wanda aka kawo kara amma in abin da ya shafi haddi ne suka ce to ba magana a rantsar da shi kamar misali mutum wani yama wani kazafi shi wanda aka ma kazafi ya kawo kara aka ce ina shaidu ya ce ba ya da shaidu to suka ce shi wanda aka kawo kara ba magana a rantsar da shi in dai abin da ya shafi haddi ne don haka a nan kenan malam ya jimurci cewa ita rantsuwa na kasancewa akan wanda aka kawo kara game da abin da ya shafi dukiyoyi wato da haddi wannan kuma shine mazhabin jumhurin malamai ba bambanci tsakanin dukiya da abin da ya shafi haddi tare da cewa shi al'imamu malik allah ya ji kansa shi ya toge abin da ya shafi aure da saki da ‘yantar da bawa wato da fidiya ita ce fansa shine ya ce a nan rantsar da wanda aka kawo kara ba wajibi ba ne kawai iya abinda za a yi dole shi wanda ya kawo kara ya nemi shaidu ya zo da su amma ba dole ba ne ba a nan wato cewa shi wanda aka kawo karan cewa sai a rantsar da shi shi ne an malam sai ya zo mana da wato hadisin wato malam ya zo da hadisin da mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa ga al'ash'as ibn qais mazan Allah ya ce masa shahida ka auye minu lokacin da ya kawo ƙaran ba yahudan da ya cinye masa gona shi ne mazan Allah ya ce masa shahida ka shaidunka su zo su bayar da shaida au yaminuhu in ko baka da shaidu to shi yayi rantsuwa da Allah akan abin da kake tuhumar sa cewa ba haka bane malam yayi ta'alikin wannan hadisi kenan zai zo da shi nan gaba kenan anan dai a takaice wannan yana nuna mana shi wanda aka kawo kara kenan shi ake rantsarwa kenan in har shi wanda ya kawo kara baya da shi sannan malam sai ya zo da hadisin Utaiba ibn Sa'id daga Sufyan ibn Uyayna shi kuma daga Abdullahi ibn Shubruma wato al-Kufi wanda alkali ne na birnin Kufa shi Abdullahi ibn Shubruma alkali ne a birnin Kufa shi ne yake faɗa yake cewa kallama ni abu zinad wato abu zinad shi ku alƙali ne na birnin madina shi ne ya ce kallama ni abu zinad abu zinad ya tattauna da ni fi shahadati shahidi wa yaminin muddai game da yanke hukunci game da shaidar mai shaida shi kadai da rantsuwar shi wanda ya kawo ƙara gane ko ya tattauna da shi akan wannan mas'ala cewa lokacin da shi wanda ya kawo kara aka nemi ya zo da shaidu sai shaida ɗaya tak ya zo da shi to yaya za a yi idan ya zo da shaida ɗaya to alkali sai ya rantsar da shi tare da wannan shaida nashi wanda ya bada shaida kenan wannan rantsuwar tashi matsayin cikon shaidu take in ya so alkali sai ya zartar da hukunci wato ya bashi gaskiya shine a nan shi abdullahi ibn shubruma yake cewa kallama ni abu abu zinad ya ce abu zinad alkalin madina ya tattauna da ni game da halaccin zartar da hukunci game da shaidar mai shaida waya minin muddai da rantsuwar shi wanda ya kawo kara kenan baya da shaidu guda biyu sai shaida daya daya kenan wannan shaida nashi ya ba da shaida kuma sai ya yi rantsuwa wannan rantsuwa tashi kenan a matsayin cikon shaidun take to ya tattauna da ni akan wannan matsala wa qultu sai na ce masa qala Allahu ta'ala ai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani wasu da shidu shahidai ne min rijalikum ubangiji ta'ala ya ce ku nemi shaidawar shaidu biyu min rijalikum daga cikin mazajen ma'ana a samu shaidu guda biyu muminai kenan su zame maka shaida sai ya ce fa'in lam ya kuna rajulai ne in har ba su kasance ba mazaje ne biyu to farajulun wamra atani ubangiji ta'ala ya ce namiji ɗaya da mace biyu sai su ba da shaida mimman tarzauna mina shuhada daga wanda kuka yadda da su kuka amince musu na shaidu me yasa aka ce mace biyu sai ce an tazilla ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra dan wato idan ɗaya daga cikin su ta manta to ɗaya sai ta tuna mata shine anan hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala ya nemi cewa in har babu maza biyu waɗanda za su zama shaidu to a samu namiji ɗaya da mace biyu in ɗayar ta manta ɗayar sai ta tunatar da ita kultu sai na ce masa idza kana yuktafa bi shahadati shahidi wa yaminil mudda'i in har al'amarin kamar yadda kake faɗa na cewa akan iya wadatuwa da shaidar shaida ɗaya-ɗaya waya minin muddaki da rantsuwar shi wanda ya kawo ƙara to ba mata tajo an tuzakira ihida kuma al'ukura menene fa'idar cewa ɗaya daga cikin matan ta tuna ma ɗaya menene fa'idar in har wato za a iya wadatuwa da shaidar shaida ɗaya ɗaya da rantsuwar shi wanda ya kawo ƙara to menene menene fa'ida menene za a bukata game da cewa ɗaya ta tuna ma ɗaya ma kana yusna'u bi zikri hadhihi ukhra menene za a aikata game da tunawar da ɗayar ta ma yalwata menene fa'idar shi kaga wannan wato nassi ne wato ya bujiro ma da ra'ayinsa saboda shi wato zartar da hukunci da shaidar mai shaida ɗaya-ɗaya da rantsuwa ta shi wanda ya kawo ƙara abu ne wanda yake tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne yana cikin sahihu muslim yana cikin sahihu muslim hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya zartar da hukunci da shaidar mai shaida da rantsuwar shi wanda wato ya kawo kara kamar yadda abu huraira Allah ya kara masa yadda wato ya rawaito hadisin yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qada bil yamini ma'a shahid wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya zartar da hukunci da rantsuwa tare da shaidar mai shaida haka abdullahi dan abbas kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qada bi yaminin wa shahidi wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zartar da hukunci da rantsuwa da shaidar wato mai shaida wanda yake daya daya dan haka ibnu abdul bar Allah ya ji kansa yake cewa wannan nassi ne hadisi ne wanda babu wani aibi game da abin da ya shafi ingancinsa wato mataninsa ko sanadin shi hadisi ne wanda yake tabbatacce da haka shi a nan shi abu zinad alƙalin madina da ya tattauna da shi abdullahi ibn shubruma ya nuna masa cewa akan zartar da hukunci a lokacin da wanda ya kawo ƙara baya da shaidu biyu illa shaida ɗaya ɗaya to alƙali sai ya karɓi shaidar mai shaidar shi kuma ya rantsuwar da ya rantsar da shi wanda ya kawo ƙaran kuma sai a bashi gaskiya to shine anan shi kuma sai yake wai kafa masa hujja da wannan aya yace to ai Allah ya faɗa wasu tashidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada'i an taɗilla ihidahuma fa tuzakkira ihidahuma al-ukhra ubangiji ta'ala yace ku nemi shaidawar shaidu biyu wato daga cikin mazajen in har ba a samu ba mazaje biyu waɗanda za su ɗau shaida to a samu namiji ɗaya da mace biyu in ɗaya ta manta ɗayar sai tana ma ilhuwarta shine sai ke cewa to ba ma ta hataju an tuzakkira ihidahuma al-ukhra idan kana yuktafa bi shahadati shahidin wa yaminin muddai zai ce fa mata hata yake cewa fa ma tuhutaju an tuzakkira ihdahuma al-ukhra yace in har wato akan wadatu da shaidar mai shaida da rantsuwar shi wanda ya kawo kara to menene za a yi menene za a bukata game da ɗaya cewa ɗaya ta tana ma ya uwarta shine yace ma kana yusna'u bi zikri hadhihi al-ukhra menene za a yi da tunawar da ta mata menene fa'idar shi don haka a takaice shi zartar da hukunci da shaidar mai shaida da rantsuwa ta shi wanda ya kawo kara abu ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kuma akan haka jumhurin malamai wato suke amma wannan yana kasancewa a lokacin da a farko iya abin da ake bukata shi duk wanda ya kawo kara ya zo da shaidu guda biyu idan ba a samu shaidu mazaje guda biyu to a samu shaida ɗaya namiji da mata guda biyu in har ba a samu ba shaida ɗaya namiji da mata guda biyu to a lokacin nan in shaida ɗaya ɗaya ne to a lokacin nan kenan za a biyo hanyar kuma rantsar da shi wanda ya kawo ƙara wannan rantsuwa da ya ta tsaya masa matsayin cikon shaidun shi kenan shi ne malam sai ya zo da hadisin wato ibnu abi mulaika ke faɗa cewa abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda wato ya rubuta takarda zuwa gare ni wato a takaice shi a nan su kamar yadda su malaman kuba da wasu sun tafi akan cewa shi yanzu misali ita sunna ba ta shahi idan wani hukunci ya zo wanda yake a cikin sunna wanda yake sabanin abin da yake cikin alkur'ani to za a iya ɗaukan shi a matsayin cewa nassi ne wanda yake ya shafi wannan nassi na alkur'ani ma'ana za a iya ɗaukan shi cewa wato wai za a iya ɗaukan cewa sunna tana shafi alkur'ani ko kuma za a ɗauke shi a matsayin cewa wani hukunci ne wanda yake mai zaman kansa ƙari wanda yake duniya akan abin da yake cikin alkur'ani saboda shi abin da yake cikin alkur'ani a samu shaidu mazaje guda biyu in ba a samu shaidu mazaje guda biyu to a samu namiji ɗaya da mace biyu to shi kuma wannan nassi sai ya zo a cikin sunna na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da hukunci da shaida daya daya da rantsuwar shi wanda ya kawo kara kina wannan za a iya daukan shi a matsayin cewa ya shafe ita wannan aya fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani ko kuma za a dauke shi a matsayin cewa wani hukunci ne wanda yake mustaqil mai zaune da gindin kanshi wanda duriya ne akan abin da yake cikin alqur'ani to haka su jumhurin malamai suka tafi kenan wannan wani hukunci ne wanda yake mai zaman kansa farko a samu shaidu mazaje guda biyu in ba a samu ba shaidu mazaje guda biyu to a samu namiji ɗaya da mace biyu in wannan bai samu ba kenan shaida in ɗaya ɗaya ne kenan a lokacin nan alkali sai ya rantsar da shi wanda ya kawo ƙara sai ya zartar da hukunci in babu shaida kwata-kwata to a nan shi wanda aka kawo ƙara shi za a rantsar da shi ya wanke kansa game da abin da ake tuhumarsa. in ya yi rantsuwa da Allah cewa ba haka ba ne to shi kenan in kuma aka ce ya rantse ya ƙi rantsuwa to shi wanda ya kawo ƙara sai a bashi gaskiya shi ne ana malam ya zo da hadisin ibnu abi mulaika ke faɗa cewa abdullahi dan abbas Allah ya ƙara musu yadda ya rubuta takarda ya aiko cewa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qada bil yamini ala al mudda'a alaihi wato lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zartar da hukunci game da yin rantsuwa akan shi wanda aka kawo kara a lokacin da shi wanda ya kawo kara baya da shaidu manzon Allah ya nemi cewa shi wanda aka kawo kara ya rantse da Allah ya kubutar da kanshi game da abin da ake tuhumarsa sannan malam sai ya zo da hadisin wato abu wa'il ke faɗa cewa abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda ke faɗa man halafa ala yamini duk wanda ya rantsuwa yastahiqu biha malan dan ya cancanci wata dukiya game da wannan rantsuwa da yi laki Allah wa huwa alaihi ghadban zai hadu da Allah a ranar kiyama ubangiji ta'ala na cike da fushi a kansa duk wanda ya rantsuwa da Allah akan ƙarya sai ka koma wancan nasi da ya gabata na cewa wa huwa fajir kenan alhali akan ƙarya ne ya rantsuwa yastahiqu biha malan dan ya cancanci wata dukiya game da wannan rantsuwa da yayi idan sai ka koma hadisi da ya gabata da ya taɓe a biha malam ri'in muslim don ya ci dukiyar musulmi gaba da wannan rantsuwa da ya laki Allah wa huwa alaihi ghadban zai haɗu da ubangiji ta'ala a ranar kiyama na cike da fushi a kansa kuma an zalallahu ta zalik sannan ubangiji ta'ala sai ya saukar da saƙo domin gasgata wannan faɗa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya turo wannan saƙo ita ce innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم shine ubangiji ta'ala yake cewa innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi lalle waɗanda innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan lalle waɗanda suke fansar wato wani amfani ƙanƙanne na rayuwar duniya bi ahadillahi game da alkawalin da suka yi tsakaninsu da ubangiji su warware wannan alkawali saboda ɗan wani tarkace wanda yake na rayuwa wa aimanihim wato da rantsarantsansu ma'ana mutum ya yi rantsuwa ta ƙarya don ya ci dukiyar wani ubangiji ta'ala ya ce ula'ika la khalaqa lahum fil akhirati uquba ta farko Allah ya ce ba su da rabo a lahira ba su da rabo a lahira duk wanda aka ce ba shi da rabo a lahira to makomar shi wuta ce kenan anan in har ya halitta ma kansa rantsuwa da Allah akan ƙarya domin cin dukiyar wani yana ganin cewa ai ba wani laifi ba ne ba to wannan kwata-kwata ba shi da rabo a lahira makomar shi wuta ce domin duk wanda ya halitta abinda Allah ya haramta to wannan ya kafirta idan kwa ya tabbata cewa rantsuwa ta ƙarya laifi ne ya rufe ido ya yi rantsuwa akan ƙarya don ya ci dukiyar wani to Allah ya tanada masa nau'ikan waɗannan ukuba a ranar kiyama a ƙarshe ko mun ƙanƙantar imanin shi za a fitar da shi a kai shi aljanna kamar yadda haka shine aqidar wannan shine aqidar ahlu sunna wal jama'a domin rantsuwa ta ƙarya laifi ce daga cikin manyan laifuka shi kuma manyan babban laifi a aqidar ahlu sunna wal jama'a baya fitar da mutum daga cikin musulunci sai dai idan ya halitta ma kansa haka shi ne anan ya ce ula'ika la khalaqa lahum fil akhirati waɗannan wato ba su da rabo a lahira wala yukallimuhumullah hukuma ta biyu ubangiji ta'ala ba zai musu zance wala yukallimuhumullah yawmal qiyamati a ranar kiyama ubangiji ta'ala wato ba zai musu zance wala yanzuru ilaihim kuma ba zai kalle su kallo wanda yake na rahama wala yuzakkihim hukuba ta hudu ubangiji ta'ala ba zai tsarkake su game da dattin zunubi duk wanda aka bar shi da dattin zunubin sa a wannan yini wal iyaz billahi makomar shi ita ce wuta sai ya ce wala hum azabun alim tare da haka sun cancanci azaba ma'abuciyar radadi ثم إن الأشعث بن قيس wato abu wa'il yake cewa sannan al'ash'as ibn qais Allah ya kara masa yadda kharaja ilaina sai ya fito gare mu faƙala sai ya ce da mu ma yu haddisu kuma abu abdurrahman menene abu abdurrahman yake ba ku labari na hadisin maza Allah sallallahu alaihi wasallam abu abdurrahman kinaya ce ta abdullahi dan mas'ud shi al'ashaf ibn kais da ya fito gare su sai yake tambayar sai ce wai lazini ne ne na ji abu abdurrahman yana ba ku labari game da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ne yake faɗa muka ba haddathnahu sai muka ba shi labari muka ce masa kaji abinda abdullahi dan mas'ud ya faɗa mana yace da mu man halafa ala yaminin yastahiqu biha malan cewa duk wanda yi rantsuwa ta ƙarya domin ya cancanci wata dukiya wadda ba tashi ba rage Allah wa huwa alaihi rabban a ranar kiyama zai haɗu da Allah yana mai cike da fushi a kansa al'ash'ar sun yake cewa sadaka ya ce abin da ɗan mas'ud ya faɗa muku ya yi gaskiya haka ne ya ce lafiya unzilat ya ce wallahi rantsuwa nake muku da Allah a sababi na aka saukar da wannan aya shi ne ya ce lafiya unzilat ya ce wallahi a saboda ni aka saukar da wannan aya sai yake ba su labari ya ce kana baini wa baina rajulin husumatun fi shay wani rikici da jayayya ya kasance tsakanina da wani mutum game da wani abu na dukiya kamar yadda ya gabata a waccan riwaya ba yahudi ne wato ya yi kimimi ya danne masa haƙƙinsa ma'ana gonar shi da ya ara masa shine ya ce fakta somna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na kai karansa gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan jayayya ta kai mu gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda a waccan riwaya ya ce faƙaddamtuhu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sai na gabatar da shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya mun musan gona ta da muka je gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala sai manzan Allah ya ce da ni shahida ka auye minu ya ce kai al'ash'as shaidunka su zo su bayar da shaida in kwa ba ka da shaidu auye minu to ka wadatu da rantsuwar shi shi zai yi rantsuwa ya wanke kansa kenan shine ta'alikin da malam yayin hadisin a farko da yace wa qadan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama shahida ka aw yaminuhu shine kenan anan ya zo da hadisin da sanadin sa shine yace fa qala sai manzon Allah yace shahida ka ai tashhad shaidunka zo su bayar da shi aw yaminuhu ko kuma wato yayi rantsuwa da Allah ka wadatu da rantsuwarsa وقلت له سنتي كما زان الله صلى الله عليه وسلم إنه إذا يهلك ولا يبالي يا رسول الله إن دي هكني to ka san fa da cewa ho ba yahudi ne ba tsoron Allah ba gare shi zai yi rantsuwar kamar yadda ya kani ma wala yubali bai kula ba da wato girman wannan rantsuwa girman laifin wannan rantsuwa da yi ta gariya faqala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce man halafa ala yaminin yastahiqu biha mala wa huwa fiha fajir manzon Allah ya ce duk wanda ya rantsuwa da Allah dan ya cancanci wata dukiya ba tashi ba akan ƙarya manzon Allah ya ce laqi Allah wa huwa alaihi ghadban zai hadu da ubangiji ta'ala a ranar kiyama na cike da fushi a kansa fa anzalallahu tasdiqa sai Allah ya saukar da wahayi domin gasgata wannan fada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun makatara a hadhihi al-aya sannan al-ash'as sai ya karanta musu wannan aya kamar yadda ibn mas'ud ya karanta musu innal ladina yashtaruna bi ahdi llahi wa aymanihim thamanan qalilan zuwa karshen aya idan haka dai a takaice wannan nasi ne wanda ke nuna cewa wanda aka kawo ƙara in har shi wanda ya kawo ƙara baya da shaidu to za a nemi cewa ya rantse shi wanda aka kawo ƙaran game da duk abin da ya shafi dukiya ce ko haddi ne babu wani bambanci kamar yadda su malaman kuba suka bambanta don haka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yake cewa لو يؤبى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر zan Allah yake cewa inda a ce mutane za a ringa ba su duk abin da suka kawo kara a sababin kawo kara a ce kawai in ka kai karan mutum ka ce ai kana bin shi kaza sai a dauka a tilasa shi ya baka manzo Allah ya ce ladda a rijalun amwala qaumin wa jima'a da wasu mazaje saboda rashin tsoron Allah da sun ringa da'awar dukiyoyin wasu jama'a da jinanan su kawai da he mutum ya kai karan mutum ya ce ai yana bin wani kaza alƙali ya tilasta shi ya bashi don saboda wannan saboda rashin tsoron Allah ko kuma in ka tsani mutum ka kai karan shi ka ce ai ya zubar ma da jini ko yayi kaza yayi kaza ai kisa sai manzon Allah ya ce lakini albayyinatu alal muddai sanadai kawo shaidu na kasancewa akan shi wanda ya kawo kara duk wanda ya kawo kara ya ce an masa kaza alkali sai ya ce to ina shaidu wal yaminu ala man ankar rantsuwa ko tana kasancewa akan shi wanda ya yi musu kenan shi wanda aka ce ya kawo shaidu in ba ya da shaidu shi wanda aka kawo kara alkali sai ya ce to ya rantsu in ya yi rantsuwa ya kubutar da kanshi in ya ki rantsewa da Allah to shi wanda ya kawo kara sai a bashi gaskiya kenan haka ne kenan in har mai tsoron Allah ne to bayan da za a yi rantsuwa ta karya domin ya ci hakkin wani in an nemi ya rantsuwa to a lokacin nan zai ja da baya in ya ja da baya ko to shi wanda ya kawo kara sai a bashi hakkinsa shine malamai suka ce wannan hadisi yana daga cikin jawami'ul kalim wato haɗaɗɗun kalmomi wanda Allah ya dunkule ya ba manzon shi sallallahu alaihi wasallama wanda yana daga cikin abubuwa shida da Allah yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kyautar su wanda babu ɗaya daga cikin su da Allah ya ma wani annabi kyauta daga cikin annabawan da suka gabata shine manzon Allah ya ce wa utitu jawami'ul kalim an bani dunkulallun kalmomi haɗaɗɗun kalmomi kalma ɗaya tak manzon Allah zai amma inda za a tsaya abu wannan kalima domin bayani sai a yi shekara da shekaru ba a ƙare bayanin da yake cikinta wanda wannan hadisi kadai malamai suka ce duk wata shari'a ta duniyar nan wannan hadisi kadai ya isa ya yanke ta ko ma wace shari'a ce in dai za a zo akan wannan hadisi za a iya warware matsalar wanda ya kawo ƙara ina shaidu wanda aka kawo ƙara in babu shaidu to wanda aka kawo ƙara ya rantse da Allah shikenan shi ne ce lakini da bayyanatu alal muddai sai ce wal yaminu ala man ankar babun idza da'a aw qadhafa falahu an yaltamisa al bayyina wa yanfariqa li talabi al bayyina قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة وإلا حد في ظهرك فذكر حديث اللعان wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa izadda'a wato idan mutum ya yi da'awar wani abu ya ce nashi ne an gane ko ya yi da'awar cewa abu kaza nashi ne ko ya yi da'awar cewa ina bin wani kaza abu kazafa ko kuma wato yama wani kazafi kamar matarsa ko yama wani kazafi na cewa ai wani barawo ne to falahu an yalta misal bayyana na gare shi ya je ya nemi shaidu wanda za su zame masa shaida akan wannan abu da ya yi da'awa ko kuma kasafin da ya yi wayan fadika li dalabil bayyana alkali ya bashi dama ya tafi ya je ya nemo shaidu an gane ko shine yace idadda'a idan mutum ya kai yayi da'awar wani abu ya kai kara ya ce ai kaza nashi ne ko an masa kaza au kazafa ko kuma ya ma wani kazafi shi wanda aka ma kazafi ya kai kara shi wanda ya kazafin to alkali sai ya bashi dama falahu an yanta ne sarbayina ya je ya nemo shaidu wa yandali ka daidala bil bayyana kuma ya tafi ya je ya nemo shaidun ya zo da su shine ana malam ya zo da hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa lalle hilal ibn umayya allah ya kara masa yadda wanda hilal ibn umayya yana ɗaya daga cikin mutane uku wanda aka jinkirtar da lamarinsu a sababin rashin halartar wato yakin tabuka hilal ibn umayya da murara ibn rabi da kuma ka'ab ibn malik shi ne yace anna hilal ibn umayya lalle hilal ibn umayya Allah ya kara masa yadda kaza famra atahu inda nabi sallallahu alaihi wa sallam bi sharik ibn sahama wato ya ma matarsa kazafi game da wani mutum shine sharik ibn sahama cewa ai ta yi zina da shi sun yi zina a goma zan Allah sallallahu alaihi wasallam gama matar shi kazafi ya ce lalle matar shi wato ita da wato sharik ibn sahama wato sun yi zina maƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallama albayyinata au haddu fi zahari manzan Allah ya ce albayyinata ina anan in kama albayyinata wato fatha kenan ya zamanto maf'ulun bihi ne an gane ko wanda an shafe fi'il kenan ai uhudurul bayyana zo da shaidu wanda za su tabbatar da cewa lalle matarka ta yi zina da shi wannan wanda kake tuhuma shirik ibn sahama aw haddun fi zahrika in ko baka zo da shaidu ba to haddi ne zai kasance a gadon bayan ka ma'ana za a bulala ka bulala wato tamanin wannan kenan a farko kafin nasi na alkur'ani ya sauka kenan na li'ani tsakanin kenan ma'aurata saboda nasi na alkur'ani ya sauka ya tabbatar da cewa akwai wata hanya wanda shi mijin yakan iya ture haddi daga kansa kenan shine yin li'ani rantsuwa biyar da zai yi to kafin haka ne maza Allah ya ce masa albayyinata aw haddun fi zahari a wata nuska ana samun albayyinatu aw haddun fi zahari kenan shaidu in kana da su su zo su ba da shaida cewa haka ne in ko babu shaidu to haddi ne ba zai tabbata a gadon bayan ka za a bulala ka bulala tamanin faƙada sai ya ce ya rasulallah kamar yadda Allah ya ambata mana kenan haddi na kazafi a can cikin suratun nur shine bulala tamanin kamar yadda ubangiji ta ala yake cewa wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda waɗanda suke ma mata kamammu kazafi na cewa sun yi zina sannan ba su zo ba da shaidu guda hudu ubangiji ta'ala ya ce ku bulala su bulala tamanin faƙada ya rasulallah hilal allah ya yarda da shi sai ce ya manzan allah idza ra'a ahaduna ala mar'atihi rajulan yace ya rasulallah yanzu ɗayan mu idan ya ga wani akan matarsa suna shashanci yandali ku yattamisul bayyana yace ya rasulallah kawai tafiya zai yaje ya nemi shaidu su zo su ba da shaidan ai kafin ya je ya nemo shaidu waɗanda za su zame masa shaida ai duk abin da yake wakana ya wakana shi ne ya ce idza ra'a ahaduna alam ra'atihi rajula ya ce ya rasulullahi yanzu idan ɗaya ya ga wani mutum tare da matarsa suna shashanci da yan dare ku yarda musul bayyana kawai tafiya zai ya je ya nemi shaidu su zo su zame masa shaida fa ja'ala yaqulu hilal ibn umayya sai ya haɗu yana faɗa yana maimaitawa cha yake albayyinata wa illa haddun fi zahari albayyinata wa illa haddun fi zahari albayyinata wa illa haddun fi zahari in zo da shaida ko kuma haddi ya kasance a gadon bayana fa zakara hadisan li'an abdullahi dan abbas sai ya ambata hadisin li'an take yanke allah sai ya turo sako daga saman bakwai cewa ga hanyar da za a bi ubangiji ta'ala yake cewa wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina sadiqin har zuwa karshe Allah ya saukar da wannan nasi shi Hilal ibn Umayya ya zo yayi rantsuwa hudu yana mai shaidawa da Allah ya cike ta biyar kin cewa la'antar Allah ta tabbata a kansa in har ya kasance ƙarya yake mata akan abin da yake fara to ita ma ta zo ta yi ta shaida ta yi shaidawa kudu da Allah cewa abin da yake faɗa ba haka ba ne abin da yake tuhumata da shi ba haka ba ne lokacin da za ta yi ta biyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar da ita ya nuna mata cewa wato kunyar duniya ta fi sauki a kan talahira ma'ana azabar duniya ta fi sauki a kan talahira da har za ta ja da baya sai take cewa wallahi ba za ta kunyatar da danginta ba kawai sai ta mulko ta cike da rantsuwa ta biyar na cewa fushin Allah ya tabbata a kanta in har mijinta yana da gaskiya game da abin da yake tuhumar ta da shi manzon Allah ya ce wallahi Allah dai ya san da cewa ɗaya daga cikin ku magaryaci ne daidai daga cikin kuma garyaci wannan nasi sai ya sauka kenan wannan aya da ta sauka kenan wannan ta nuna kenan shi miji in har ya ma matar shi kazafi to yana da wata mafita shine kenan yin li'ani in an zo yin li'ani in ya ki rantsewa kenan a lokacin nan kenan kazafi ne ya mata karya ne yake sai a yi masa bulala tamanin in shi wannan ya yi rantsuwa biyar ita ta ki ta toge kenan sai a zartan mata da haddi kenan abin da ya faɗa haka ne in kwa ya rantse ita ta rantse kuma wannan sai a bara ma Allah a kiyama ubangiji subhanahu wata'ala zai bayyana mai gaskiya game da makaryaci amma in wani ajinabi ne kenan nan na daban na nesa yama wani kazafi ya ce wani barawo ne sai a ce to kawo shaidu shirin da za su tabbatar da cewa ga lokacin da ya sata an gan shi ya saci kayan wani ko ya ma wani kazafi ya ce ai wane ya mazinaci ne to sai a ce ya kawo shaidu waɗanda za su tabbatar da cewa ya yi zina ya zo da shaidu hudu in ya kawo su fa lillahi alhamdu in bai kawo ba sai a yi masa hadi na kazafi wato bulala tamanin to shine malam anan ya ce izabda idan mutum ya yi da'awar wani abu aw kazafa ko ya ma wani kazafi falahu an yaltamisa albayyina wa yantalika li talabil bayyina na gare shi da zai nemi shaidu waɗanda za su zame masa shaida ya ma tafi ya je ya nemo shaidu kamar yadda ana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma Hilal ibn Umayya albayyina ma'ana je ka ka zo da shaidu ai ibn bayyina je ka ka zo da shaidu aw haddu fi fahari ko kuma haddi ya kasance a gadon bayanka باب اليمين بعد العصر قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا جرير بن عبد الحميد هو الضبي عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن أبي صالح هو ذكوان السمان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفاله وإلا لم يفله ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na girman yin rantsuwa bayan sallah ta la'asar mutum ya yi rantsuwa da Allah wato akan karya wato a bayan la'asar saboda bayan la'asar lokaci ne wanda yake mai daraja ne matsayi mai kima a gun Allah subhanahu wa ta'ala wasu malamai suka ce a sababin abin da yake banci bayan la'asar wato da wannan matsayi wannan girma domin lokaci ne wanda mala'ikun Allah sukan haɗu domin su canji juna game da aikin da Allah ya dora musu na kiwon bayi saboda mala'ikun da suka yini an gane ko da waɗanda wato za su kwana sukan haɗe a lokacin sallah ta la'asar wasu malamai suka ce to ai wannan bai keɓanta ba da sallah ta la'asar sallar asuba ita ma ai ta keɓo ita ma tana da haka domin mala'ikun da suka kwana sukan canji juna da waɗanda za su yi ne a lokacin sallar asuba don haka dai a takaice malam ce yakan iya kasancewa saboda lokacin la'asar lokaci ne wanda akan ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa anan wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke nuna mana girman yin rantsuwa da Allah akan ƙarya wato bayan sallah ta la'asar shine anan malam ya zo da hadisi na abu huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace salafatu wato nau'i uku daga cikin mutane an gane ko ma'ana dangi uku daga cikin mutane duk wanda ya siffanta da wannan siffa kenan ba mutum uku bane ake ni a'a dangi uku daga cikin mutane kenan duk waɗanda suka siffanta da wannan siffa manzo Allah ya ce la yukallimuhumullah hukuma ta farko Allah ba zai musu zance zancen da zai faranta zuciyarsu a ranar kiyama hukuma ta biyu wala yanzuru ilaihim Allah ba zai kalle su kallo wanda yake na rahama hukuma ta uku wala yuzakkihim ba zai tsarkake su game da dattin zunubi hukuma ta hudu wala hum azabun alim tare da haka sun cancanci azaba ma'abuciyar radi farkon su manzon Allah ya ce rajulun duk mutumin da ya kasance ala fadli ma'in bi dariq wato abun sauran ruwa akan hanya shi ya sha ya ɗau iya bukatarsa kuma ga saura yamna umin hunar sabil ya hana bako ɗan wucewa game da sauran wannan ruwa rijiya ko kai ka gina ta in dai ka ja abin da zai wadace ka to duk wanda yake da bukata bai ya halatta ka hana shi an gane ko bai ya halatta duk wanda yake da bukata ka hana shi wannan saura saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana cewa mutane masu tarayya ne game da abubuwa uku bai ya halatta wani ya hana wani in bayan shi ya ɗau iya abin da yake bukatarsa farko manzon Allah ya ce ruwa an gane ko ruwa in dai ka ɗau iya bukatar ka ko kai ka gina rijiya to bai ya halatta ka hana wani abu na biyu ita ce wuta in har ka dosano wuta ka rura kai ta kama to bai ya halatta ka hana wani wanda zai dosana Allahumma sai dai in ka tabbata wannan wuta da zai dosana wani aiki ne zai yi na saba ma Allah kamar misali taba ce zai kunna ya sha to wannan kana iya hana shi na uku shine alkala ma'ana ciyawa ko a gonarka ciyawa ta hudu to bai ya halatta ka hana wani ya saka dabbar shi ya yi kiwo ko kuma ya je ya yi ciyawa a cikin gonar ka bai ya halatta sai inda sababi sai dai in ka tabbata dabobin in sun fada gonar ka za su yi maka banna ko su masu ciyawar za su yi maka banna kamar irin a lokacin kaka waɗanda za su je da sunan cewa yin ciyawa amma ba ciyawa ba ce ba abin da ya shafi gujiya da wake za su ringa wannan to a lokacin nan kana iya hanawa amma in dai babu wannan sababi to bai ya halatta ciyawa ko a gonarka ta mutu ba taka bace Allah shine ya tsirar da ita da kai da sauran jama'a kuna tarayya to shine anan yace rajulun ala fadli ma'in bi tariqin yamna'u minhu nasabi manzo Allah yace mutumin da ya kasance a gun sauran ruwa akan hanya ya hana wato dan wucewa mabukaci ka hana shi za Allah ya ce shine na farko wanda Allah ya tana dama wannan hukuma a ranar kiyama na biyun su manzan Allah ya ce wa rajulun baya a rajulan da mutumin da ya yi mubaya'a da wani la yubayi uku illa da duniya bai yi mubaya'a da shi illa kawai saboda tarkacen duniya an gane ko ka zo ka yi mubaya'a da mutum ka yarda da shi a matsayin shugaba kawai saboda dai dan abin da za ka samu na tarkacen duniya wa in a aqahu ma yuridu in har ya bashi abin da yake nihi ya bashi kwangila da sauransu wa fa da sai ya cika wa illa lam yafi da sai ya canza sheka in dai bai bashi ba kamar irin ma'ana yanayi da ake ci wanda kawai saboda abin duniya ne mutum zai zo ya yi mubaya in an bashi abin da yake nihi zai cika wannan mubaya in ba a bashi ba to kuma shikenan sai ya tawaye ya juya baya shine na biyu na ukun sai ce wa rajulun sawama rajulan bi sila'a ba'da al-asr manzo Allah ya ce da mutumin da ya taya ma wani kayansa bayan la'asar shi wanda aka taya kayan shi fa hadafa billahi sai ya rantsuwa da Allah da kada a aqabi haka za wa kaza ai abun nan ni ma abu na kaza na saye shi misali yace wannan abu ni ma abu na jika goma yake kuma alhali karya ce ya rantsuwa da Allah cewa abin nan wai shi ma kaza ya saye shi fa aka zaha shi wanda zai saya kin ya yarda da wannan rantsuwa da ya masa da Allah ya saya akan ayin da ya faɗa masa to za Allah ya ce shine na uku wa rajulun sawama rajulan bi sil'atin da mutumin da ya taya ma wani kayan kasuwar shi ba'dal asr bayan sallah ta asr fa halafa billahi shi mai kayan yayi rantsuwa da Allah laqad a'afa biha kaza wa kaza cewa kayan nan shi ma abun sa wato kaza yake shi ma a kaza yake abun sa kuma yayi rantsuwa da Allah kuma alhali akan kariya ba a kaza ha shi mai sayan ya yarda da shi a saboda wannan rantsuwa da ya masa ya sai kayan akan haka maza Allah ya ce to shi ne na ukun wanda Allah ya tanada musu irin wannan hukuma kada hudu wato a ranar kiyama a takaice wannan hadisi yana nuna mana girman rantsuwa da Allah akan karya wato bayan la'asar waliyazu billahi to don haka ba ma bayan la'asar ba ita rantsuwa ta karya musamman a cikin abin da ya shafi saye da sayarwa na shahi albarka ko da mutum ya tara dukiyar to ba zai amfana da ita balantana ya amfanar da wani kuma hukuma ce ya tanada ma kan sauri ya zube tare kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa me saye da me sayarwa manzon Allah yace suna kan zabi a zartar da ciniki ko a fasa matukar ba su rarraba ba manzon Allah yace fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bayyihima in har suka ma juna gaskiya shi mai saya ya faɗi gaskiya shi wanda zai saya ya yi gaskiya a cikin al'amarinsa maza Allah ya ce za a sanya albarka a cikin cinikinsu shi mai kaya kuɗin da ya karɓa Allah zai sanya albarka kasuwar shi da bunƙasa shi wanda ya sayi kayan Allah zai sanya albarka a game da kayan da ya saya shi ma ya amfana sai ya ce wa in katama wa kaza ba in kwa suka ɓoye aibin kayansu suka ma juna ƙarya za Allah ya ce muhi katu barakatu bai ihima za a shafi albarka ta cinikinsu don haka ita rantsuwa da Allah akan karya abu ne wanda yake haramun kuma tun daga duniya ubangiji subhanahu wata'ala yake fara nuna ma bawa sakamakon abin da wato ya shuka ma kansa nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك